أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا
الحمد لله رب العالمين آمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين وعليكم السلام muna ƙara yaban mahalicin Allah tabaraka wa ta'ala muna godiya gare shi muna addu'a muna roƙonsa ya ba mu alheransa na duniya da na lahira na kan gaba shi da ya halitta mu min al'adamin ilal wujud ya samu a jinsi na bani adama wanda ya bayyana cewa ya karrama mu wannan karrama da Allah ya mana Allah ka taimake mu mu fahimci kanmu kuma duk wani abin da bani adam ya yi ya baka ƙayatarwa to karamar ta kan gaba ita ce imani da la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zuci da baki da aiki don da irin tashan da mutum ya yi a fagen mulki ko a fagen dukiya ko a fagen ƙarfin kwanji da makamantan abubuwan da suke burge mutane to idan aka leƙa aka leƙo aka bincika aka tarar zuciyarsa holoko ce kafiri ne bai shaida da la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba to bai da komai a hannu zaman duniyarsa na banza ne tashansa na banza ne rana na nan tana zuwa ranar tashi alkiyama sawarwarin da shaidan ya yi wa kafiri sawarwarin da shaidan ya yi wa munafiki da fasiki masu tsaurin kan da ba su tuba ba da kansu sai sun gwammace ina ma da Allah bai halitta su ba wannan miyagun mutane da 'yan kirislam ba sa son a faɗi sunansu Allah ya nuna su ne za su yi wata bakar ladama ranar lahira waya ƙulul kafiru إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Allah ka yi mana tsari إنا أنذرناكم عذابا Allah ya saukar cikin alkur'ani gargadi wanda yake ya tankare ga dukkan taliki ga dukkan mutum ga dukkan aljani wanda kowa ya san Allah sai da ya bayyana mana dalilin halitta mu da hikimar ciki cewa wa ma khalaqatul وما jinna wal خلقت insa illa الجن liya'budun.
والإنس إلا ليعبدون
Allah ya nuna wa mu mutane musamman da aljanu wanda duk yake musulmi da ya miƙa wuya ga dokokin Ubangiji ya samu arziki ya gane wallahi muna tafiya ne ala basiratin ala siratin lahil mustaqim don mun san dalilin da Allah ya kawo mu duniya mun san kuma duniyar ba a nan za mu tabbata ba fararre ƙararre kuma mun san cewa duniyar gidan aiki ce kowa ya da kyau a duniya allah ya samuna daga masu aikata amalan salihan wanda allah yake so ya yarda da shi to za mu ga da kyau a lahira da yardar allah sai ya karɓa mana sai Allah ya tausaya mana sai Allah ya mana gata ranar hisabi sai mana hisaban yasira Allah ka sami dace kuma wanda ya zo ya ƙare zaman duniyarsa a tsarin musanta addini jayayya da mahalicci Allah gaba da gaba sunansa kafiri ko kuma wanda a kafiran ma da aka tara su shi ya samu muguwar sarauta munafiki wanda kafiran duk taɓar gazarsu in an danna su a wutar to shi munafiki shi ne a dandamalin ƙarƙas Allah mana إن tsari المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا jama'a inda duk mutum ya kai da gaddama da musu wallahi tallahi ba ba yadda zai ya ce Allah bai saukar da alkur'ani ba amma yana iya ce shi ya ki bai yadda ba wannan kuma shi ya jiyo kuma ba dama ya ce Allah ya sako alkur'ani ne aka ce a dakawa wa kowa ya ɗauka ya gidansu ya je fasarar kansa ba dama dole wanda ya san lalle Allah ya saukar da alkur'ani littafin Allah zancen Allah to ya san kuma annabi Muhammadu Sallallahu sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduqu shi Allah ya zaba ya sanya ya zamanto cikamakin annabawa shugaban manzanni gaba daya kuma da shi Allah ya cika annabci da manzanci to kaga ba sai mutum ya ga dama ba wannan magana ko ko arnan daji ya san da an ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai ce wanda Allah ya saukar wa alkur'ani balle ma ya dan tabuka karatu haka ne to a alkur'anin sai Allah ya tattaro wato almukallafin wanda aka dora wa nauyin bin shari'ar ubangiji Allah ya ba mu ji ya ba mu gani ya ba mu tunani ya ba mu tantancewa in mun taɓa gurin laushi za mu ce da laushi inda kaushi mu ce da kaushi inda sanyi mu ce da sanyi idan dumi-dumi ne mu ce ya ba mu iya bambance nan daga can to al-mukallafun sai ubangiji ya tara kowa bayan ya ba mu yanci gashi nan ya saukar da alkur'ani ga umarninsa ga hannunsa ga mai karantar da alkur'anin shi Allah ya zaɓa ya fifita a cikin talikai duka shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kai a matsayin bawa da sauran bayi duka to kai ne jagora a fagen alheri ka kira duniya duka da ce ga dalilin halitta mutum da aljan za mu zaman duniya ne don mu yi wa Allah bauta bautan nan da fa'idarta da amfaninta mu za mu ci gajiya ba Allah ne zai ci gajiyarta ba don shi gajiyawa ba ta shafar Allah ga abin da Allah ya ba mu na alherin duniya da lahira amfaninmu ne kar wani ya je kwakwalwarsa ta bar hanya ya zaci cewa idan ya yi tauhidi da kyau ya yi sallah da kyau ya yi azumi da kyau zakka da kyau ya taimaki Allah ya bunƙasa na Allah gajiyawa ba ta shafarsa kuma ba da bukatar komai a gun dukkan talikai kuma dukkan talikai komai darajar bawa to kai na ƙarshe da ya ba kama annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da annaba da manzanni to wallahi ciki duka ba wanda Allah yake jira yayi kirki Allah ya ɗaukaka wallahi babu sai dai shi Allah ya riga gaya mana Allahu samad Allah shi ne abin nufi da dukkan bukata wanda muke so na alherin duniya da alherin lahira Allah za mu roƙa ya ba mu don shi ne da duniyar shi ne da lahira shi ne da kowa shi ne da komai kuma shi halitta wannan duniyar sammanta Allah ne halitta ƙasanta Allah ne halitta kusuroyinta da kan kusuroyinta duka na Allah ne shi ne da ƙasa shi ne da rana da wata da taurari da abin da muka samu mai yawa da kaɗan wallahi tallahi billahi lalzi la ilaha illa huwa ba mu da dabarar da za mu samu sai Allah ya ba mu kuma an Allah ya bayar ba wallahi tallahi ba wanda ya sai hana kuma inda duk mutum ya kai da wayo to abinda Allah bai bashi wallahi ba zai samu la mani lima a'ata wala mawdiya lima mana'a to kun ga sai Allah ya tattara talikai yace inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat يديه يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله يوانا tsari. rana nan tana zuwa ba sai wani ya ga dama ba to kusan ranar kiyama na zuwa wato ranar kiyama malaliyu na mangizare ya ce ranar ladama ce ga wanda suka yi zalama zalunci jinjina ta tukuna ya nuna wa mutane ce wanga rana ya ce babu dama amin Allah ka ba mu ikon haihuwa lafiya wanda ka ga ya ciri tuta ya haye lami lafiya wallahi gata Allah ya mana ga wanda ya sai ya iya cewa ya je da wani dabararsa zai wa Allah wala wala to shine la khaira gare shi ko baya da kyakkyawan ƙarshe baya da hutu baya da albarka wanda aka wala wala ta ƙare a kansa Allah ya kiyaye to Allah ya nuna kada wani mutum ya ɗauka wai duniyan nan ya zo gurin holewa ya zo wajen shantakewa ya zo wajen daɗewa kai kafiri Allah ce ranar lahirar rana azaba ce da Allah ya gargadi ya tunar da bayi azaban ƙoriba wata irin azaba wace ta kusa ta damƙi kafiri ai adawa sun shekara dubu da ɗari bakwai ko ɗan shekara ɗari bakwai ne matashi to amma yanzu ina sauran ɗaya a duniya mahaukata masu zaton wai suna da wani ƙarfin mulki ai a nan kurkusa dai sun san fir'auna to wallahi wala sai ka je masar kai ta yawo ba wanda zai yadda ka ce ma je ka fir'auna ba zai taba yadda ya ce na an ba su fir'auna an yi zaman banza an samu mulkin banza ya ƙare sun hambaɗi ruwa sun mutu Allah ya mana tsari da Allah hauka irin ta fir'auna wanda za aka ce sai shekara arba'in bai mura ba to kai ga ka da ya kutuka yaka a aljihu kana tsoron kada jini hawan jini a maka fat daya za ka sha sukari duk inda ka zarme da son zaƙi to sai kaffa kaffa kar ka sha ya maka zara ya kada kai duniyar yau na yi kara a gyara da jama'a wai su mutane a yanzu nan ma wai mai aka ji ne na daɗi har aka ruɗe ne wallahi ko shekara ɗari da ta wuce mutanen da suka yi rayuwa a doron ƙasa ni a ganina mu dai muna gaba da su saboda Allah ya ba mu imani da la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma daɗin samu daɗin mulki daɗin kaza to mu auna mu ga da mu da su waye wa wani zara na san lokacin mu kanmu nan da attajiri zai fito mutane kaman ɗari suna ci alabar mai gida ya sai mota an kuɗi zai nema da motar direbobinsa su tafi su nemo dukiyar su kawo masa sun haƙura da kaɗan ba za su cuce shi ba suna son gidan dukiyar ya karu an yi haka wai hausa mun san alabar mai gida ba yaransa ne suke faɗa ba to ko an zo lokacin da in ana son a kashe attajiri to yardaddunsa su ne infoma su za su ce ya samo riba abu kaza zai sauka a tasha rana kaza ku yi kwanto a kwazazzabo kaza ya sa tufafi iri kaza to a auna da mutanen shekara ɗari masu alabar mai gida kuma da gaske da wanda matarsa infoma ɗansa infoma leburansa infoma abokinsa infoma Allah ya kare mu kai jama'a wanda ya daura damara dan duniya ya kwance dan Allah dan ni ban ga abin da za a dauka a ciki ba tunda mutum na tsoron ɗansa ko baya shakka shi ya haife shi mutum yana tsoron matarsa irin mata yan boka nan wanda ita ɗaya ce a gida take wata yawa wallahi in makami ne wane ya samu in kuɗi ne wane ya samu bayan ya bar duniya sai da ɗaya daga cikin matarsa kuma ɗaya ce ta shiga gidan talabijin da rediyo ta ce ai ita mai gidanta kafin ya mutu in ya zo ya shiga sashensa sai kukkulle ƙofa don ta san inda ya fi kuma ita ce matarsa fa kai wannan mata ai ba a samu mata ba da ka wuce wani lungun za ka ga hanya can ga hanya can kai wop sai ka kulle da ka shiga kalma ta ta sani wai na tsoron katta karshi kuma ita ta faɗa ka san ni wanda za su gaya min sun fi ni gogiya a wannan layin don ni ba ban san midiya sosai ba amma mai karanta midiya yana da wannan labari to a hada da matan da muka zo muka tarar iyayenmu wanda mai gida idan ya yi cefane ko ya sai hatsi ko wani abin nan sai su ɗan rage wani hatta kuka da za a kada in suka daka ta suka daka ta abinda ya zama tsaki-tsaki din sai su ce a ɓoye ba kullum mai gida zai samu kuɗi ba ran da babu wannan tsakin da kuke gani zai mana rana a cikin karin magana hausawa akwai inda suke cewa tsakin kuka da ranar ka haka ne wallahi mata ce mai tausayin muji kullum tana mar addu'a Allah ya sa ya bunƙasa cefanan da ya kawo tana cewa kar a mutsike shi gaba ɗaya wata rantsakin kuka zai musu amfani to ka ɗauko wanda mijin yake tsoron ta san inda ya bi zai kwanta yawa to kai jama'a tafiya ta yi tafiya sai dai ba idan gani wai jama'a wata da ta aure ka don kudinka ina ka gama ta kai hata kyawawa masu kyantiri masu ɓarage wadda duk ta aure ka don ƙarfinka da karan hancinka in shi ne kyau da murjewar jikinka in shi take so ba don Allah ba don wannan ta aure ka ina ka gama ce domin wancan mai ƙarfin ƙwanjin nan da ya burge ta yi kaza kaza wallahi wata rana sai ka tarar da shi ya ta tankwari sai da sanda to wannan za ta gudu ta bar gidan don ita dan direwarsa ta aure shi to yau gashi ya zama kamar baka ya gallabe ta ya gallabe ta da tari da daddare to ita kuma dama karfinsa take so ko dama kudinsa take so ko dama murjewar fatarsa take so to sun kare to ina sauran zama tare zai mata shagwawa da tari ce ni ba na son tari za ta fita ta bar matsaki dama ya taba don Allah ta aure shi a hankalin da auren mata don kuɗi a hankali da aurensu don kyan durinsu su matan mai kyan dirin nan yawanci arrijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا الله أكبر جماعة da maza da mata ai wani ya fi wani ƙarfi to waye ya fi to ko da zato kake to haka abin yake Allah ya ce arrijalu قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الرجال مزاجي قوامون السنة ما أيوة قرب tsayawa na ƙwanci na samu na an za a yi tafiya shine a gaba don ya fi ta zama ɗan ta kife yawa abinda zai rawa ya zo ta kansa tukuna ƙarfin zuciya sannan shi Allah ya ɗora wa ya ba da sadaki ko mata ce mai biyan sadaki to da wanda ya bayar da wanda aka ba ɗaya ya fi ɗaya ƙarfi wa ya fi ƙarfi ya bayar
to Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i ko mata 'yan boko da iyaye 'yan boko da kuka miƙa wa turawa da yahudawa hankalinku da kunnanku suke rudarku suna ce abin da namiji ya yi mace ma za ta yi har ibin beta wai ma za ma tafi shi yi to darasin arna ai suna faɗa suna faɗa yawa wallahi tallahi wannan magana ƙarya suke wata rana na yawa a zinaci to idan sun roɗe ku wala muku karatu daki-daki ku je kowo min binciken mata da Allah ya ba ta juna biyu ta samu ciki cikin ya kai wata tara an zo ɗaukan masu tuƙa gireda a bata wata ba amma ba musulma ba ce ta ce ko ta ce wannan maganar da ya fada gaskiya ne ta ce da bai yi maganan ciki ba da sai a ce za a iya tukawa din ya ce to ta ya ce ciki cikin nan wata tara ya ce kuma a zo a ba ta gireda ya ce gaskiya ta ce su mata ba za su iya ba ɗaya na je gurin da ba birni ba ne na ga manoma ne iri-iri sai ce to shikenan idan ƙarfin mace da ƙarfin namiji ɗaya ne kuma duk manoma ne to a baiwa mata mai ciki wata takwas bare ma ta huda kunyar gwaza da kanta za ta ce a da su to kaga da ya ce abinda mace ta yi namiji ma zai yi kaga ƙarya yake yi dama ƙarya ce domin ubangijin da ya halitta maza ya halitta mata da abinda muka samu mai yawa da kaɗan ya bamu shi ne ce maza su ne masu ƙarfin tsayuwa da jagoranci alan nisa'i akan mata kuma ɗan adam yana so a daɗa mara bayani da abubuwa daban-daban da hankalinsa zai ɗauka ya aka yi haka in wani ya faɗa amma shi Allah kuma la yi su'alu amma ya fa'al wahum yi su'alu shi Allah ba ma tambaya ya fi gaban haka To amma aka samu wani mahaukaci ya ce "Ah, ya za ce ah, mm, maza sun fi mata sai ya Allah ya nuna shi mai cikakken iko ne ba a ma tambaya ya ce bi ma fadalallahu ba a zahmu ala ba a zai wa bi ma an faƙu min amwali wadda sun samu tushe ne yadda shi mahalicin fa'alun lima yuridu ya fifita sashin halittarsa su ne maza akan wani sashin su ne sashin mata to ana maza muka samu wannan ƙarfi kyauta Allah ya bamu falala Allah ya bamu ba dabara mu to kan kace daya sai ce wa bima anfaqu min amwalihim maza sun tashi da girman daraja akan mata sabila da abin da mazan suka ciyar min amwalihim na daga dukiyoyinsu don an tashi ɗaurin aure jama'a maza ne da ba da sadaki idan kuma an gama ɗaurin aure za a ɗau amarya gidan namijin za a kai ta to shi ne da gina ɗaki ko kama haya ɗaki ko bukka ko ma menene to da wanda aka gina ya shiga da wanda ya gina ɗaya ai ya fi ɗaya ƙarfi to waye namiji ne sannan in an tashi daga ran nan mahaifinta an ɗauke masa kawo mata abin karyawa abincin rana na dare gurin kwananta ya koma gurin namiji shine da kawo abincin safe rana yamma akwai ɗaukar nauyi ko babu tufafi mace ce za ta wasu ce mai gida zuwa auna ka a maka ɗinki ko ita zai je ya ce tsawon iyalina na auna ta da kaina ga yadda yake ɗinka mata namiji ne ko mace kai jama'a mutum ya biya sadaki ya ba da ɗakin kwana ya ba da abincin safe ya ba da na dare da sauransu ga wannan baiwar Allah sai an tsaya ana dogon bayani za mu san cewa ɗaya na gaba da ɗaya yadul uliya khairun min yadi sufula hannun sama na baiwa to shine wato mafi alheri daga hannun da yake ƙasa ya miƙo zai karɓa ne kawai ba ce ba ka da alheri ba amma gaba da gabanta wanda ya bayar ɗin shi ne ya fi don hannun sama na sama kai kuma mai karɓan an fi ka da mai hannun kan ma ya nuna a ƙasa kake to saboda haka arrijalu qawwamuna 'ala an-nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim ya dada fayyace mana komai to tunda wa'azi ne na juma'a ba sai na yi dogon bayani ba bari mu bar nan tukun bayan haka ya jama'ar musulmi gaskiya fa fili take wallahi ƙarya ma fili take kuma wallahi mai son kansa da lafiya kowa ya zo ya karbi kalmar shahada yahudawa ku zo cikin musulunci kiristoci ku shigo cikin musulunci yan bautan magiro na dutse ko na rana ko na wata ko na tauraro ku taho cikin musulunci قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون الله أكبر مسلم مسلم مسلم واشهدوا بأننا مسلمون كاركو جدا وي kara ma kariya Allah madaukakin sarki ce wa manzo Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Yahudawa da Nasarawa kuma Allah ya san kowa ya san komai ya san za a samu mutanen da ba su da albarka su yi tallan kafirci su ce da momini da kafiri a gunsu ɗaya ne suna interfaith yan kirislam amma shi Allah ya nuna ahalar kitabin ma gangariyan na da Allah ya ce a nan ka ce ya ahalar kitabi ya ko mutanen littafi wanda kun taɓa tashin rike shi ya suɓuce kenan daga ba a yanzu rike wadda iyayenku da kakanni suka yi ya muku rana ya halal kitabi ta'alau ku taho zuwa musulunci kun ɓata kun kafirce kun lalace hanyar bauta Allah nan ita ce gangariya miƙaƙiya zuwa aljanna da da da yanzu da nan gaba kakuru kanku da kanku kare hudu ya ce yana da addini a gurin Allah sai dai a kira shi zuwa musulunci kar nasara ya ce yana da addini ya taho zuwa ga musulunci kakkirinsa wanda nasarancin ma ya kubuce masa ya canja wa kansa suna don kaga ai nasara Allah ya kira su ko kuma yanzu ko da larabcin zaka fara ka ce almasihi daga nasara daban almasihi daban don shi almasihi an dangana shi da bautar annabi isa amma nasara an dangana shi da zai taimaki annabi isa wajen daga addinin Allah ƙarshen suratun sabbi ai Allah ya faɗa nasara ɗin na hannu ansarullahi
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين نحن من نحن أنصار كما الله قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ta jama'a ta wanda za a ce ma ahalar kitabi inda alkur'ani ne sunan da alkur'ani ya ambata shi tun na daɗin shi ne shi nasara ne Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku wanda suka ba da gaskiya al'ummar musulmi da muka shaida la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama
كونوا أنصار الله kunu ansarallahi ku kasance masu taimakon addinin Allah قال عيسى بن مريم الحواري wannan kalmar na duk wanda ya musulunta zai taimaki addinin Allah kara ce za a yi wa'azi ana buƙatar ruwa gurin zama da sauransu ka ce kai musulmi ne ka ce kai halin sunna ne amma ba za ka taimaka ba to wannan fahimtar in wani ya yi ta bai yi daidai ba Allah ya kira musulmi gaba ɗaya addinin musulunci nan tan farko da Allah ya kawo annabi wato Adam ubanmu na farko akan musulunci annabi Ibrahim akan musulunci annabi Dawud akan musulunci annabi Musa akan musulunci ya rayu ya aikata annabi Isa akan musulunci yayi karkace sai na ƙarshen ne kawai aka kira maganan musulunci to layin nan na tauhidi ta Allah da ibada da gaskata manzon da Allah ya aiko to al'ummar farkon da ta yanzu da ta ƙarshen duk ɗaya ne layin hakan ya ce kunu ansaran lahi lahi ko na musulmi ku zamanto mataimaka addinin Allah kama qala Isa ibn Maryam ku taimaki addinin Allah kar ku bar ƴaƴanku su yi gararan ba a layi ba karatun Fatiha ba na sura babu fahimtar qawaidi ahadabi ashmawi iziya risala babu sanin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba zuwa sallar asuba azhar la'asar magriba isha'i amma duk ran da mai kidaya jama'a ya zo me addini ka ce musulmi a dai musulman ne to akwai taimakon addinin Allah kunu ansarallahi ya alma musulmi ku zamanto masu taimakon addinin kama Allah qala Isa ibn Maryam ba annabi muhammadu kaɗai ne ya ce a taimaki addinin Allah ba ba alƙur'ani ne kaɗai ya ce a taimaki addinin Allah ba ko a tarihance kama ƙwala isa ibn maryam kama annabi isa ɗan maryam yam da ya kira wato nasarawa suka ce sun yarda da shi kama qala lil hawariyyin to sai ya gaya wa masu sa yunifom farare a zamaninsa suna ce mu kowa ya gan mu ya san in an zo taimakon addini ga mu kamar 'yan agaji ko to sai annabi isa don a gawa duniya gaba daya ba Allah ba ne annabi isa ba dan Allah ba ne annabi isa ba su haɗa siffa da ubangiji ba shi ma Allah yake bauta kamar yadda ya waje baka kowane bawa ya nuna rauninsa da gajiyawarsa annabin Allah ne manzon Allah ne mai kira zuwa ga ɗaukaka addinin Allah hannu ɗaya kuma baya ɗaukar ɗaki sai an taimaka ya ce ku zamanto masu taimakon addinin Allah ya ku nasarawa sai suka ce nahnu ansarullah mu nasara masu taimakon addinin Allah ne nasara yansuru unsur ya taimaka yana taimakawa taimaka da shi sunan nasaran ai larabci ne kuma annabi isa da ya kira a cikin littafin injila ya ce ku zamanto masu taimakon addinin allah ya musulmi in ji allah kamar yadda wani manzo na wato annabi isa ɗan maryam ya kira wato mabiyansa ya ce kuno man ansari ilallah ya ce ni annabi isa waye zai taimake ni daga addini mu ta tafiya ilallahi zuwa ga inda yardar Allah take قال الحواريون to kaga da ya ce wa zai taimake ni jama'a Allah zai ce wa zai taimake ni نعم أبدا saboda haka ba Allah bane shi ma yana so ku zo ku zo ku taimaka mu taimaka mu bi hanyar Allah to sai ya sami jama'arsa nasaran masu kyan
قال الحواريون alal hawariyuna hawariyawa masu sa fararen tufafi din nan uniform din su kenan suka ce nahnu ansarullah mu mataimaka addinin Allah ne kun ji asalin sunan nasara yawa fa amanat ta'ifatun min bani isra'ila su wannan nasaran da aka yi wa bani isra'ila kiran gaba ɗaya wa'yansu sun musulunta wa'yansu sun kafurta sai ɗa'ifatin wa'yansu jama'a min bani isra'ila daga bani isra'ila fa'amanar sai suka ce mu mun yi imani la ilaha illallahu isa rasulullahi tafiya ta yi tafiya wato wa kafarar ta'ifa sai wa'yansu bani isra'ilan suka kafirta so kai kaji nasaran tun farar ta fari tun ranar da annabi isa ya kira su wasu sun musulunta wasu sun kafirta ina ɗan kirislam su kansu Allah ya ce wasu suka yi imani wasu suka kafirta to kai ina ka samu da mai imani da mara imani a baka kuɗi ka ce ka ce da mai imani da mara imani a yi kwaɗo a gauraya kwaɗayi makaskare to kai mai kwaɗayin ka karɓi kuɗi ka- ka yi wa kafirci talla karan ma ya fi ka Allah ya mana tsari فأيدنا fa ayyadin nan lazina
آمنوا على عدو amanu ala aduwihim sai muka ƙarfafi wanda suka yi imani suka shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah annabi Isa manzan Allah ne ba ɗan Allah ba ba mai taya Allah aiki ba an yi lokacin da babu shi Allah ba a taɓa lokacin da babu shi ba sai Allah ya ce sai muka ƙarfafa wa'annan da aiki na gari
على عدو ala aduhim makiyansu suka yi ca a kansu sai na masu tsoron suturom da sauran anna yan uwansa wa zai yi aikin imani kafiri ya zuba mar ido wallahi ni da nake yin wa'azin nan ma a nan jos din nan na- ina da saukin mutane da yawa masu fahimta jama'a kafirai ba su zo nan sun ce kar kar mu ƙara cika sahu a can ba ba su je sun kewaye mu a ruku ba sun ce kar kowa ya koma gida musamman ni ba to yanzu wa yake wa'azi to wa ya kare mu to shi nake wa yabo da godiya kuma shine na har abada irin masu danyen danyen imanin nan marasa bincike marasa yadda da gaskiya wai wai wai turam ya ce zai kawo hari Najeriya haka suka ji kwakwakwar kwakwar a ta yamma da ado an an zai wai zai fa- wai zai kawo hari wai zai kawo hari haka ga mutum na kalma fa in ko aka tambaye aka ce mai kai mai yace ashe musulmi ne ahlus sunna kowa ya dade zai ga da dai wallahi ba kowane musulmi ne musulmin ba wallahi a cikin sallah da azumi da zakka da aikin haji munafikai ma suna ce suna yi wallahi akwai munafikin da yake zuwa maka dan shi kafiri ne dan ya je wayan nemo ya nemo asirin musulmi idan kana neman ƙarin bayani ka je ka tambayi professor Daud Ojobi ya gaya maka yadda aka yi suka tura 'yan tatsi ne su je su koyo karatu don su zo su fada da islam irin wayannan jikokin nasu kafirai marasa basira a ce duk abin da mutum wai har aljanna jama'a aljanna fa a ce ta wani wai ta koma kudin bature a ba shi kudin bature ya rasa aljanna Allah tsare mu fa'arun thumma arun ثم عار شقاء المرء من أجل الطعام كاتب كابن كنيا ka zama ɗan wuta dan laumatu ka yi asara ɗan kirislam ka yi asara munafiki ka yi asara mai neman ya jefa wa ɗan siyasa ƙuri'a dan kuɗi ba ya da addini in dai za a ba shi kuɗi in ya so in ya ci kuɗin a banka wa garin su wuta fa'arun su ma'arun su ma'arun shi ƙa'ul mar'i min ajali ɗa'am kwaɗayi na sa da kwaɗayi ta jama'a ta yadda wani kafiri ya zo ya shirya ƙarya wallahi kafin ka ce mai nai wannan aiki sai Allah ya kunyata shi tu wani kafiri daga majalisar ɗinkin duniya yake ko daga amurka ko ingila ko rasha ko waye sun ta suka ce a kira wani mulki demokradiyya mulkin masu rinjaye mulkin masu rinjaye eh na ce hafta kan gidan sauki mu da muke haihuwa ga mata hudu ga 'ya'ya maza ga 'ya'ya mata to zai zo ya burge mu da wani gana wai yawan ƙuri'a su zo mu buga ƙuri'ar mu gani jama'a mu musulmi muna da fargabar jefa ƙuri'a a nuna yawa to da suka ce demokaradiyya kana da yanci na faɗar albarkacin bakinka kana da yanci na aikata abin da za ka yi ga inda kasashe duk za su taru a kira su majalisar ɗinkin duniya ko majalisar ɓararraka duniya eh a za a samu daidai zai dace da ita to idan haka ne ina trump ya samo ya je ya faɗa ƙasar wa'yansu makautansa ya raina musu wayo wai don ya ga suna da fetur ya je ya ɗauki sojoji wataƙila 'yan sojojin nan ma duk har akwai baƙaƙe don su sun ƙare ya je haɗa maƙwabta don ya ga ga gida ga gida ya ga fara fata ne shi fara fata ne su zai yi ba saje ba gane shi ba da yaudara da yaudara da yaudara ya ce ya kama babansu to wannan shine demokradiya shine yancin to kai dan afirka kai dan najeriya kai dan asiya da mutanen da Suram ya kai musu hari ‘yan uwansa, kiristoci ‘yan uwansa, jajaye ‘yan uwansa, to da, da shi da wayancan da kai ɗan Afirka da kai ɗan Asiya a tunaninka wanne Trump ya fi so. Wayancan to ya yi raga-raga da su ya kashe su, a kan kuɗi, ta isa Abduldina. to bayan wannan da Allah idan dai ƙasa ta kai ƙasa ba ana ce kowace ƙasa tana da kundin tsarin mulki ba to ya kamata ce ita majalisar ɗinkin duniya ba ta da kundin tsarin mulki to shi Trump ɗin da 'yan goyon bayansa su ɗaga kundin tsarin mulkin majalisar ɗinkin duniya su nuna inda ya sami 'yancin ya yi katsalandan cikin ƙasar da ba tasa ba ya kai mata hari ya fito da lambar ya gaya wa duniya babu babu to kai wawa me ya dalilin tsoronka da shi to idan ya ce zai fita ya je ya kai hari wata ƙasa tana da fetur shi ya kare ba shi da hujja a majalisar ɗinkin duniya to a ɗauko kundin tsarin mulkin amurka nan yana da wannan damar amerikawa ba su ce ƙarya yake ba ya da hujja ba to kai matsoraci kai kai kayi asara maza ku tuba ku dawo gida
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين
wallahi tallahi duk wani wanda yake goyon bayan ƙarya da zalunci da munafinci da komai yawan makamansa komai yawan yan farfagandarsa da ya biya su ce wai ya tara makami ya yi kaza Allah sai dunkule wannan farfagandar banza sai wayar mana da kai mu al'ummar musulmi al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace inna ma zalikumu shaytan iyaka wannan cika bakin da rubar mai yin ta shaidan ne in ji Allah fa saboda haka ya ku musulmi aikin da yasa yake cika baki ce yana da karfi kaza kaza yukhawifu awliya'ahu don na tare da shaidan shi ake ba tsoro yana tsoratar da masu jibantar lamuransa ne shi shaidan Allah da muka shaida la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam muka shaida za mu karanta alqur'ani sai mun ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to mu musulman sai Allah ya ce fala takhafuhum so daga kar ku ji tsoron su wa khafuni ni Allah ku ji tsoro na ku bi dokoki na sharadi in ba ku kafirta ba in kuntum mu'minina in kun kasance masu imani ka gashe tsoron anna kafirci ne kuma za ka iya gane duk abin da ba islam ba wallahi sai kaga karya ce mutum yanzu mutum ya ce maka shi musulmi ne ko ya ce maka ahlus sunna ne sai wani fasto a ibadan sai ya ce kowa ya tashi da daddare ya sha gijiri in ba haka ba ibola za ta kashe shi jama'a manil muhuyi Allahu manil mumitu Allah manil razi'u Allah Allah to wanda fasu yace kowa ta ce shaki shiri eh wado wani wani a shaki shiri an ce a shaki shiri daga ibada maza maza karka mutu wato guje wa ikon Allah guzurin tarar da shi ne da suka dinga hambuɗa gishiri suka sha kafin tara na safe duk suna kabari sai wanda kwanansa bai kare ba to mutum ya je kabari da fatawa fasto kai tsoro tsoro gaskiya mu kiyayi tsoro ya jama'ar musulmi banda tsoro mutum ya tashe ka kana zaune a cikin gidan iyalinka ya ce wai ga ga ebola nan ta wuce guri kaza ta wuce guri kaza ta wuce guri kaza saura garin ku maza a tashi a sha gishiri kar ku mutu kuka sha kuka mutu in ba a yi ba a ce ba a yi ba Allah ka keɓo bayi ta na kira ga kiristocin ko'ina a duniya da yahudawa da matsafa da mushrikai don Allah maza-maza ku taho ku tare da mu mu shaida la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam da mu mun riga mun shaida la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya ce mi kira zuwa ga wannan kalma ta'alau ya ayyuhal ya la ahlal kitabi qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله muna da haƙƙin kiransu da umarnin Ubangijinmu a ko? mun yi kiran ko ba mu yi ba to kai ran Najeriya ga mu a jihar Bulato a jihar muna kiranka ga gidanmu ga naka kai kiristan Sakkwato ga garinmu ga naka kai kiristan Kano ga gurinmu ga naka mun yi kira ku to zuwa ga musulunci wai ana ana ana rikita ko wai wai wai ka ku yarda da mu sai ku yarda da su turon to turon in dai kiristancin kake ji da jafata da waye ga wata ƴar ƙasa nan da ya je ya kai hari ya je sata ko kana zon zai zai murɗe kiristocin can ya bakka to shi kiristancin ma an ce ma baya yi amma ka bar ka bar gida so kiristocin duniya duka ga kira ku taho zuwa ga islam wallahi duk wanda zai faɗi shigowar kiristanci najeriya ba dama ya faɗa a tarihance sai ya kira turawan burtaniya ingila haka ne ko to mayo na ingila musulmi ne ya musulunta ya bar ku ku taho kasu riga ku mayo na wato new york musulmi ne ya tuba Allahu akbar waye ya tuban wanda daga baya ya tuba amma shi musulmin ne ya zo ya fito ya tara wato kiristocin amerika duka babban birninsu ya ce zan tsaya zaɓe ni musulmi ne ku zaɓe ni akan kun san ni musulmi ne Allahu akbar
ya ci ko bai ci ba wa ya bashi to ina munafukan Najeriya da na ce muslim muslim kuke zagi na don me kuke zagi na turawan da kuke so kiristocin da kuke so yahudawan da kuke so sun yi gudu sun shigo musulunci har Allah ya ba su mulkin New York mulkin London a ƙasar da suka kawo muku kiristancin manyan suna ta tuba Allahu ko kuna shirme Allah ka keɓo bayi jama'a kun san kuwa university university akwai wata da ake ce oxford to mayo dan na oxford yanzu musulmi ne mayo ku kuna nan kuna ta mana rudu in za a tuba a tuba wallahi soyayya ce sa muke kiran ku Allah ka ƙara taimakon Ahmad Bola Tinubu musulmi Allah ka ƙara taimakon Kashim Shatima musulmi Allah ka ƙara taimakona da mabiya bayana akan Islam matsayinmu na musulmi da muka yi kira Muslim Muslim kafiran duk duniyar nan suka taso suka ce sai dai in ba su da rai ba za a yi mulki a ci zaɓe da musulun musulun ba in ji su in ba su faɗa ba ku ce ba su faɗa ba to mun ci zaɓen ko ba mu ci ba sun tattaro dukkan kiristoci na anambra da na sokoto da na maiduguri da na ko'ina suka ce kowa shugabansa in yamari ne kirista suka ce kirishan kirishan in ka ce ba ka ake faɗa ba wanda yake son ya- ka koya mara yadda ake faɗin ya bi ka yawwa ba ba a buga ba da mu da su to wa Allah ya ba yanzu in ka ce Ahmad Bola Tinubu baya son zamansa shugaban ƙasa ai ka ci zalinsa idan ka ce bai yi alkawarin da shi da kashin shatima suka tsaya ba ka ci zalinsa saboda haka Allah ka taimaki Ahmad Bola Tinubu tare da kashin shatima jama'an na roƙon mu duka dan Allah mu je mu gyara ƙuri'a insha Allah mu jefa wa Ahmad Bola Tinubu da kashi- sh- in Kashim Shatima in ba su ci amanan mu ba. Ni a guri na Ahmad Bola Tinubu mutumin kirki ne a guna. Kashim Shatima mutumin kirki ne a guna. Dan Allah kun taba jin ranar da Kashim Shatima ya zagi Bo- Bola Ahmad Tinubu. kun taba jin ranar da Bola Ahmed Tinubu ya zagi ka- Shatima jama'a mu ba da aiki da mazan mu da mata da yara da manya mu je mu yi addu'a duk wanda yake so ya raba kansu ya, ya, ya kawo mana matsala to ko ku karasa addu'a yanzu muslim muslim din nan gwamnatin nan ba ta ɗauki kiristan da bai zaɓe ta ba ne sun taɓa kaiwa wani garin kirista hari yan bura biya fara kiristoci ba su kawo mana hari ba yan biya fara ba su suka kashe sardauna ba ba su suka kashe tafa balewa ba abinda suka yi ya mana daɗi sun yi adalci ko zalunci Allah ya hana mu yadda da azalumai to dan me za ku ɗauki ƙuri'a ku ba su dan me mutum ya kashe maka shugaba ya kashe maka mutane ya ya je ya jefa wuta a masallacin juma'an kano ya zo ya harbi masallacin mu a nan ya kewaye mu da bindigogi a rukuba ka zo ka ce wai america ta ce masa a zaɓi arna ko da ba su da ƙuri'a wai ka ce shine mataimaki to an daina demokaradiyya ne yanzu naɗi ne yanzu naɗi ne ba zaɓe idan kun ce naɗi ne ba zaɓe to ku gaya wa duniya an rushe INEC don ku muna da ƙuri'a jama'a da abin da ba islam ba da islam mu me za mu zaɓa to wa muka wa laifi kiristoci me suka zaɓa na ce sun mana laifi muna da yancin ƙuri'an nan ko babu don girman Allah ku je ku yi ƙuri'a kowa ya karɓi ƙuri'ar da sunan Allah mu yi bismillah mu karɓa mu ce Allah ka baiwa wannan ƙuri'ar tamu nasara daga gare ka mu ce Allah mun gode maka ka ba mu nasara ka ƙara mana nasara ta duniya da ta lahira wanda dai yake fatan Najeriya da zaman lafiya Allah ka taimake mu mu haɗa kai a muslim muslim la darara wa la dirara ba cuta ba cutarwa إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تؤدون اللهم اجعلنا من أصحاب الجنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم